الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها وانا مساء الباشا هنا من غير وقت الدين المسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بولا بوليا تقارك الشفاء تعالى سبحانه وتعالى من قوة من قوة وانت بحسر وصلكم مكان انت منطع فكيف لماذا بيجي يكتب لها الظلم اولا قوة من الباشا بعدين قومي با domin gabatar da nasiha karkashin littafin Allah mai girma da kuma sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a tun kazu muna zaune muna sauraron karatun alqur'ani mai girma da kuma kun san shi alqur'ani mai girma wani irin littafi ne da ba a kosawa da a littafi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala nuna shi yake da albarka kuma littafi ne da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna a tabbataccen hadisi mastama a qaumun في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده يا الله منا رضاك إن يندك القوري ووقت كرنت القرآن da waɗanda suke saurare ya Allah muna roƙonka Allah ka tabbatar da waɗannan falaloli a kan gaba Allah ka sanya alƙur'ani mai girma ya ce ce kuma ina na yake cewa ina maraba musamman da babban babanmu a fadilatu sheikh abdulmalik ɗaya kuma daga cikin limamanmu garin yamai musamman masallacin imamu malik imamu darul hijira ina masa sannu da zuwa shi da tawagarsa muna addu'a yadda Allah maɗaukaki ya sa ya kama da ziyara wannan gari ne albarka Allah maɗaukaki ya sa ya koma gida lafiya cikin iyalansa kuma ya Allah abin da kai ma alƙawarin masu irin wannan ziyara na lada ya Allah madaukaki ka tabbatar musu ba zan kawaita bayani ba saboda goma ta riga ta yi don haka kuma na san gashi ra'ayi suka hoto daga yamai akwai yan gajiya gajiya don haka kawai ke tsaye za mu gabatar da malam Allah madaukaki ya masa muwafaka ya masa jagoranci kuma Allah madaukaki ya ba mu ikon buɗe ƙwaƙwalwarmu mu yi aiki da abin da zai karantar da mu kamar yadda Allah yake cewa alladhina yastami'una qawla wa yattabi'una ahsana Allah madaukaki ka fara da shi dan haka aka maka Allah ku bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم هو نعم يوم هو يوم هو yau muna asabar kenan ashirin da ɗaya ga watan zulhijja hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga bakka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da ashirin da wato talatin da ɗaya ga watan bakwai miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2021 barkanmu da saduwa da ku a wannan wuri mai albarka a wannan gari na magarya garin makaranta alkur'ani to a matsayinmu mun zo baki ga wannan aure da za a gabatar gobe in allah ya kai mu da rai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan aure kuma Allah ya ba su zurriya tayyiba to a matsayin mu na yan uwa baki kuma yan gida ta wata fuska sai muka ga ya kamata mu zo da wata tsaraba ga yan uwa ta nasiha ga kawunan mu duk da yake ta kasance dai takaitatta saboda yanayi na lokaci muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya nasihar da zan gabatar wato tana da alaka ne da maudu'i mai muhimmanci a wannan zamani da muke ciki shine abin da ya shafi tarbiyya tarbiyya abu ce mai muhimmanci musamman a rayuwarmu ta yau to na farko za mu tattauna ne akan gaba ta mai ake nufi da tarbiyya na biyu a gurguje za mu ba da rukunan tarbiyya da muhimmancin tarbiyya da kasancewar tarbiyya nauyi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora za mu ji suwa ne Allah ya ɗora mashi. Magana ta ƙarshe kuma za mu taɓo wasu kurakurai da suke afkuwa a cikin tarbiyya. Wannan shi ne karatun da za mu yi cikin wannan lokaci da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na farko kalima ta tarbiyya ba Hausa ba ce, kalima ce ta Larabci, wanda yaren Larabci Hausa da sauran yarurrukan duniya sun tasirantu da larabci muna faɗin kalmomi da dama muna sa tsammanin asalin su Hausa ne ba Hausa ba kalima ta tarbiyya ta samo asali daga fi'ili na rabba yurabbi tarbiyatan kamar yadda ake cewa zakka yuzakki tazkiyatan salla yusalli tasliyatan adda yuaddi ta'diyatan in an ce rabba shine ya tarbiyyantar da abu to kalima ta tarbiyya shi yasa ake kiran Allah rabbu ubangiji me yasa ake kiran Allah rabbu domin shine al-khaliqu shine ya halice komai duk abin da ka gani wa ya halice shi Allah qul man rabbus samawati wal ardi qulillah قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار كنا الله شيني خالق كل شيء هي هل تكومين na biyu kalima ta arrabu ta suna Allah subhanahu wa ta'ala tana nufin almaliku Allah shine ya mallaki komai walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa ila Allah turja'u al-umur duk abin da ke cikin sammai da kasai mallaka Allah ne abu na uku kuma tana nufin almudabbiru shine wanda yake tafiyar da al'amurra to dan haka in an ce ma Allah arrabu rabba shay'a ya rubbuhu shine ya tarbiyyantar da shi to in an danganta ta zuwa ga Allah tana nufin mahalicci wanda ya mallaki komai sannan kuma shine yake tafiyar da komai amma idan muka zo kalma ta at-tarbiya sun kace tana nufin annama'u wa ziyada tana nufin annama'u abinda ya haɓaka ya ƙaru ko ya daɗu wasiyada shi ma abinda ya ƙaru to tarbiyyar nan kamar yadda malamai suka faɗa abinda ake nufi da at-tarbiya shine taghyiru suluk min as-sayyi'i min al-aswa'i ila as-sayyi'i aw min al wato as-sayyi'i ila al-hasani aw min al-hasani ila al-ahsan abinda ake ce ma tarbiyya shine a tashi daga mafi munin hali a dawo zuwa ga mummuna mutumin da yake shan taba kare goma a ga yadda za a yi ya rage ya komo kare biyu a yini to in an kai haka an yi masa tarbiyya wanda yake shan kare biyu a ga yadda za a yi ya daina sha to an yi masa tarbiyya saboda shi wancan mai shan goma ya dawo biyu kaga da ya fito daga mafi munin hali zuwa ga mummuna amma wanda yake shan biyu ya dawo shan ko guda ya tashi daga hali mummuna ya dawo ga mai kyau to idan kuma ya koma yana aikin da'a yana sallah cikin lokacinta ya tashi daga hali wanda yake mai kyau zuwa ga mafi kyau to wannan shine abin da ake nufi da tarbiyya to tarbiyyan nan da muke gani tana da muhimmanci muhimmancin ta kuma tarbiyya ta shafi dukkan rayuwar dan adam babu wani mutumin da ba a yi masa tarbiyya abinda muke fahimta tarbiyya yara ake wa tarbiyya ko ba muke cewa ba a'a akwai manya masu dara suna bukatar tarbiyya ko ba su bukata suna bukatar tarbiyya akwai manya waɗanda ba su iya fatiha ba karatun sallah ba su iya ba to waɗannan suna bukatar tarbiyya ko ba su bukatar tarbiyya suna bukatar tarbiyya waɗanda suke caca waɗanda suke zina kuma shekarunsu sun yi nisa kenan tarbiyya sai mu fahimci cewa ta shafi karami ta shafi babba ta shafi mace ta shafi namiji kai tarbiyya ta shafi hatta da dabbobi yanzu nan cikin mu kowa ya koma gidansu sai ya iske akwai saniya ɗaya wani akwai saniya biyu me ake yi musu ana tarbiyyantar da su a basu abinci saboda jikinsu yayi kyau dan a amfana da su kai tarbiyya ta shafi dabbobi a koya musu abin da ya kamata su aikata wannan kuma qur'ani ne ya zo da shi mai girma amma sai turawa suka sace shi sai suka mayar da shi nasu ina nasu yake Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yas'alunaka ma za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakum Allah tu'allimunahunna kuna sanar da su waɗannan karnuka mimma allamakumullahu daga cikin abin da Allah ya sanar da ku ashe kare ko dabba wanda take farauta ko shahu ashe ana ba ta karatu amma yau sai turawa suka yi kare wanda yake son sana ya ji akwai bam ana kiran kare police sai muka ce turawa sun yi kokari alhali asalin wannan abin daga gare mu ne musulmai shi yasa akwai wani malami ana kiransa imamul marzabani ya yi wani littafi khasa'isul kilab ala kasirin min mallabisa siya wasu sifofi da kare yake da su waɗanda ya tsere ma da yawa daga cikin mutane masu sa wasu zuwa wani mutum sai ka koya mishi ka koya mishi ba zai karɓa ba amma ga kare an koya mishi yadda ake shinshinawa in akwai bam sai ya nuna akwai kaga ashe nan kare ya ɗauki karatu wani ɗan adam bai ɗauka ba misali kuma kare yana da amana karen talaka bai zuwa gidan mai kuɗi ya koma can da zama sai dai ya je gidan mai kuɗi ya dan nemo abin da zai ci amma kuma ya dawo karen talaka bai taɓa koma gidan mai kuɗi ba amma yanzu matar talaka tana koma gidan wa gidan mai kuɗi dan talaka yana komawa mi gidan mai kuɗi ya yi tawaye ga iyayensa kaga nan kare ya fi shi mi ya fi shi amana shi yasa dole tarbiyya abu ce wanda yake har dabbobi ana yi ma ita abu na gaba sai abin da ake nufi da tarbiyya mas'uliyya in an ce mas'uliyya nauyi wanda aka dora sa'ala ya tambaya daga nan kalmar ta samu asali yas'alu yana tambaya sai an ka ce mas'ul wanda za a tambaya to sai aka ce mata mas'uliyya shine suke kira wato al-masdaru sina'i a ɗora nauyi a kanka a ɗora nauyi a kan ɗan adam wanda kuma wannan mustalah sai turawa suka ɗauke shi sai suka maida shi nasu sai suka ce responsibility ko responsibility ya an ce responsibility ko responsibility sai a ce wai ɗaukan nauyi a ɗora maka asalin shi wato daga reponder ne reponder mai ba da amsa amma responsible abulkin nan shi kuma english ne sai ana cewa able to do something yana da ikon da i am able to do that ina da ikon da zan aikata wannan kenan sai an ka ɗauko respond wanda zai karɓa able amsa ashe in an ce maka mas'uliya kai ne wanda za a tambaya in abu ya yi kyau ko bai yi kyau ba to amma abinda muke mantawa wani lokaci ne za a yi wannan tambaya tunda ya ce za a yi tambaya ya kamata mu san wani wuri ne za a yi tambaya sannan kuma a wani lokaci ne za a yi tambaya to tarbiyya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi wanda ke cikin sahihul bukhari da sahih muslim hadisi na ibn umar yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan ku masu kiyo kuke kuma Allah zai tambaye ku akan abin da ya ba ku kiyo ashe sai ka gane cewa wannan nauyin da aka dora ma za a tambaye ka ne a ina a farfajiyar ranar tashin alkiyama sannan kuma a wani lokaci a alkiyama ita ko kiyama ita ce ranar da kowa zai zo ma Allah bai da wani titar illa bawan Allah in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda kai ka dan kiyama ka zo ka ce ma Allah ni ne president kai ka dan ka zo ma Allah ranar tashi alkiyama ka ce ni ne minister kayi kaɗan ka zo ma Allah ranar tashin alkiyama ka ce ni ne alhaji wani kayi kaɗan ka zo ma Allah ka ce ni ne malam wani za ka zo ne a matsayinka na bawan Allah abinda zai tseratar da kai shine aikinka to sai mu gane cewa ashe da aka ce matarbiyya mas'uliya nauyi da aka dora ma wanda za a tambaye ka wallahi ba irin tambaya ba ce ta nan duniya kun san daga cikin a nan duniya idan za a yi ma mutum tambaya a aji hankalin shi na tashi ko baya tashi yana tashi ko to a duniya in za a yi ma tambaya a duniya in za a yi ma tambaya a aji abinda aka karantar da kai na wannan shekarar ake tambayar ka ko ana tambayar ka shekarar da za ta zo za a tambayar ka shekarar da kuma ta wuce a a sai a ce abinda aka karantar da kai shi ne za a tambaye ka ban sani ba kun fahimci magana to a lahira tun daga ran da kan balaga har ranar da kan mutu sai an tambaye ka abin da ka aikata shine babban tambaya wadda dan adam zai shirya ba tun daga ran da ka ka balaga har ranar da ka koma ga Allah in ka shekara 60 za a yi maka examen ko composition ko jarabawa ko exam na shekarun da ka yi a bisa doron kasa kun ga al'amarin ba karami bane to gabar da nake son in dan yi bayani a kanta shine kurakuran da muke yi a cikin tarbiyya don wannan yana da muhimmanci an gane ko kurakurai al'akhta kurakuran da muke aikatawa a cikin tarbiyya mu ta yau da gobe wannan su ne za mu dan tabo waɗansu daga cikinsu abinda lokaci zai iya ba na farko shine cewa kuskure na farko da muke yi cikin tarbiyya shine ba mu yarda da cewa muna yin kuskure ba hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu bani adama khata dukkan dan adam yana min yana kuskure bature sai ce lerar emi e idan dan adam duk yana kuskure amma yanzu sai mutane suka ce su ba su kuskure shi ko Allah shine baya yi baya yin kuskure annabi Musa ce la yadhillu rabbi wala yansa Allah baya bacewa yayi kuskure sannan kuma Allah baya mantuwa to mu kuma da yawan mutane yanzu sun dauki riga Allah sun sa dan in ka ce mutum yana wata sun ka a ai ban mantuwa ni ban mantuwa to in baka mantuwa ka zami in ka ce baka kuskure ka zan mi ka zan Allah domin Allah shi ne baya yin kuskure to idan kai yarda za- kana yin kuskure a wannan lokacin zaka yi zaka gyara amma idan baka yarda ba kana yin kuskure to babu zancen ka gyara to wannan ita ce babban matsalar da muke ciki yau ga aramomi nan gaba gare mu zaka ga wani na karatun alkur'ani bari mu fara da kawo da muko a barje mu masu kai shikenan sai ga aran ma ya kuskure cikin karatu alkur'ani sai wani dan uwan shi ya gyara mishi sai yayi hushi to mi Allah hushi Qur'anin Allah ya kira sa wa innahu kitabun azim littafi ne mabuwayi ya buwayi duk duniya to kai sai ka ce kai ba ka yin kuskure cikin karatun alkur'ani kina ka buwayi littafin Allah ko ka buwayi alkur'ani ke don haka idan mai karatun alkur'ani ya ce shi bai daina yin kuskure ba to haka sai uba cikin gida sai ce shi baya yin kuskure sai ƴaƴan shi su ɗauki wannan tarbiyya da ita su girma su ma ba sa yin kuskure matar gida ba sa yin kuskure gashi ko kana karanta kana cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah kada ka kama mu in mun yi mantuwa ko mun yi kuskure to daga lokacin da kace ba ka yin kuskure ka kama hanya ta halaka kuma za ka halakar da waɗanda za su yi koyi da kai don haka idan kai yi kuskure sai ka ce eh wallahi wannan kuskure ne na yi amma abin da ya kamata to a gyara to wannan shine cin nasara a gare ka shi yasa kuke ganin annabawa an yarda da cewa ba sa yin kuskure a cikin isar da saƙon Allah haka ne ko ba haka ba amma wanda ya fi kowa hankali a duniya cikakken hankali akmalun nasi aqlan shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a'zamun nasi darajatan wanda fi kowa daraja shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a'lan nasi manzilatan wanda fi kowa matsayi mai girma madaukaki wane ne shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma wani lokaci sai yayi ijtihadi sai Allah ya a'a bar shi ga wanda ya dace kai wani ne cewa wannan magana tana da girma a'a ba ta da wani girma bari mu shiga qur'ani amma ammin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne abu talib yayi yayi musulunta ya kiya har ya mutu akan shirka ko ba haka ba sai annabi ya masa istighfari ya nemi masa gafara sai Allah saukar da aya ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم Allah ce ma kana lin nabi bai dace ga annabi ba Wal- wa ake nufi da wannan annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallazina amanu da masu imani an yastaghfiru lil mushrikina su neman mu mushrikai gafara walau kanu uli qurba ko da sun kasance makusantan su ne don bi Allah ce min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare su cewa su ɗan wuta ne kaga annabi yayi wani ijtihadi an ce ya a bar shi tana yiwa suna da shubuha sai Allah ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iya ai istighfarin annabi ibrahim bai kasance ba sai alkawali da yayi ma babansa dan ya ce sa astaghfiru laka rabbi zan neman maka gafara ubangiji na falamma tabayyana lahu shi annabi ibrahim lokacin da ya bayyana gare shi annahu aduwwul lillah baban shi makiyin Allah ne tabarra minhu sai ya nisanta ya barranta daga gare shi shi yasa annabi ibrahim cikin suratu ibrahim an ruwai wato Allah ya bamu labari cewa ya neman ma iyayen shi gafara yace rabbi ighfirli wa li walidayya ko wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab Allah ka gafarta min ka gafarta ma iyayena ya cika alƙawalin amma daga lokacin da ya zama to makiyin Allah ne bai ci bai sake masa addu'a ba mun fahimci wannan da ke ko yan uwa to kaga wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na biyu an zo an yi yaƙi an kama waɗansu mutane sai aka ce to yanzu shin karkashe su za a yi ko ko fansa za a karɓa sai na umar ya ce a sa takobi a ɗebe kanu saboda mi saboda musulunci kafirai in suka ji haka su ji tsoro sayyidina umar ya ce sayyidina abubakar ya ce a'a abin da ya kamata shine a sake su ko a amshi fansa saboda mu samu kuɗi mu sai makamai mu yaki manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai karkata zuwa ga ra'ayin abubakar sai Allah ya saukar da aya a cikin suratul anfal ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yusila fil ard تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ما كان للنبي ma kana bai kasance ba li nabiyyin ga wani annabi an ya kuna lahu asra ya zama to yana riko da wato ribabbin yaki wanda aka kama prisoner da guerre hatta yudkhila fil ard har sai yayi mi ya kore wajen kashewa ashe abinda ake so a kashe su jalati turiduna arda ad-dunya kuna son abin duniya wallahu yuridu al-akhirah shi ko Allah yana son ku da alkhairin lahira والله عزيز حكيم الله عزيز مبوايني حكيم mai hikima laula kitabun min Allah in ba dan da littafi ba ko rubutu yau gabata daga Allah sabaka lamassakum da Allah ya kama ku fi ma akhadtum ga abinda kun ka amsa azabun azim azaba mai girma wa ake ma wannan magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ji wannan da kyau bari mu ƙara bada misali na gaba munafikai za a je wajen yaki sai su zo su kawo uzuri munafikai sai su kawo uzi wani yazo ya ce yana da matsala kaza a ce tafi wani yazo ya ce yana da matsala kaza tafi sai Allah ya ce ma annabi afallahu anka Allah ya yafe maka amma lima azinta lahum sai da an ka gabatar da yafewa sannan aka zo da zargi lima azinta lahum dan bi kai musu izini hatta ya tabayyana laka alladhina sadaqu sai masu gaskiya sun bayyana gare ka wa ta'lamal kadhibin sannan kuma ka san makaryata to kun ga ayoyi suna da yawa abubuwan da Allah ya ce ma annabi yasa yayi kaza abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra zai auren da aka yi na Zaid bin Haritha wanda kuma daga baya Allah ya ce annabi zai aure ta ya tsaya bai yi gauga ba ko yana abu Allah ya ce a'a wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ‘Yan uwa, waɗanda ayoyin da na kawo a nan ba baƙi ba ne gare mu ta fuskar karantawa ko ma'ana, amma baƙi ne ta gane cewa suna da alaƙa da ɗan adam yana iya tafiya kan wani ra'ayi, ra'ayin nan ba shi ne mafi dacewa ba a ce mai ya dawo ga wani ra'ayi to in Allah ya ma annabi haka kai wane ne kai da za a cewa duk abin da ka zo da shi dole sai an kafe shi shiri mafi dacewa wannan shi ne abin da ya kaɗa mu cikin matsala kana tare da abokananka in kai yi kuskure ko da ka fi su musamman yan boko wani in yayi boko ganin yakai duk sauran abokan shi kamar awaki ne ko kuna san awaki ne awaki ko tumakai sauran duk hadda alaran momin gani suka yi duk banza ne saboda shi na jin faransai kaga matsala ce a gidanka idan ka yi kuskure sai ka dai cewa kai kuskure musamman tsakanin mata da miji wallahi abin nan kuskure ne ni amma dai ba akan sarai da bane kuma dan adam yana yin kuskure to ya za a yi a gyara shikenan amma sai kai yadda da cewa kai ba ka yin kuskure to daga nan an samu matsala haka shine ya kai mu halaka yanzu a cikin kasashen mu turai dan adawa ana murna da shi kun san ko me yasa saboda dan adawa idan ya faɗi kuskuren gwamnati daɗi take shi sai a duba a gani shin kuskuren nan ya faɗi ne ba kuskure bane don adawa ya faɗa ko ko hakikatan kuskure ne idan kuskure ne sai gwamnati ta gyara ta ci gaba malam bahaushe ce gyara kayanka bai zama sauke muraba idan kuma ba kuskure bane hasara ta ta dauke shi an huta shi yasa maki yana da amfani a rayuwa a garin nan da kake in ba da kake da makiya ba da abin kunya wanda za ka yi yana da yawa amma saboda kana da makiya inda ka wata magana sai ka ce kai ya babu wani babu wani babu wani a a ta suna da amfani da ba dan su ba da ka aikata abubuwa na ashe masu yawa amma saboda tsoron makiya duk inda zaka tahiya duk aikin da zaka yi ka fi jin tsoron su ma da Allah subhanahu wataala don kana ganin Allah shi gafurur rahimun na kuma Allah na sutunta ka su ko waɗanga wallahi suna jira su ji abin da kace su farra ko ba haka ba su balbaza ka Allah kai mun sai to yan uwa wannan ɗaya ne daga cikin kurakuran da muke yi cewa ba mu yarda muna yin kuskure ba daga cikin kurakuran da muke yi na tarbiyya ya ku yan uwa musulmi a gurgurzu zan bada su shine cewa muna ta'allakantar da tarbiyyar mu ga kasancewa mu ga wuri duk mutumin da yake nuna in yana nan ne za a yi to bai yi tarbiyya mai kyau ba kuna fahimta ka wannan muna yin shi ban ma sani ba yanzu sai ka iske uba ko malami yanzu ku dibi ɗaliban mu makaranta bari in rinka bada misalai da ɗaliban makaranta saboda kada a ce ina son rai yanzu malami idan aka tsinkai malam tafe yara sai a ɗauki allo sai a ɗaga murya idza sama ujaqat ana yi da wallan ya wuce sai a ce wai wai wai bula da suka tsoro ta mallan amma su ba su tsoron Allah da shi ake karanta alqur'ani saboda shi Luqman al-Hakim mi ya gaya wa ɗansa ya ce ya bunayya ko ya bunayyi tunda akwai kira'o'i daban-daban ko ba haka ba kawai na aran majina ce ya bunayya ce a'a ba na ya bunayya ce kira'o'i ne daban-daban guda goma ai har tara alramomi an gane ko kira'a goma sun ka inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam almuhimmu dai na akwai ya bunayyi akwai kuma ya bunayya sannan kuma akwai ya bunayyi ina fata an fahimci sai an yi har tara wato wajhu na kira'a guda uku annabi ya bunayya ya kai karamin ɗana ko ya bunayyi ya kai karamin ɗana fasara ba su canza ba yace innaha in taku misqala habatin min khardal a wata qira'a in taku misqalu habatin min khardal domin imamu nafi' da imamu abu ja'far sun karanta in taku misqalu haka kuke karantawa akwai kuma in taku misqala domin kanakin nan a cikin larabci akwai tamma akwai kuma naqisa idan ta mace sai a ce in taku misqalu habatin ai in wujida in an samu in taku misqala kuma ai in takun misqala habatin min khardal ai in takun al ma'siya aw al fi'la idan ya kasance abinda ka aikata gwargwadon misqala habatin gwargwadon habba kwaya ba waga kwayar da ake tauna ba mai sawon maye dan abu ana cewa kwayar hatsi ko kwayar dawa min khardalin na khardal khardal wani kwaye ita ce da ake cewa kwaiba domin wasu na cewa misqala habbatin min khardalin ta ce kwaya ta zarra nan ba zarra ake cewa ba wanda fasara sai kun canza ta khardal daban zarra daban amma nan ana so an nuna maka komi karamcin abu saboda cikin tafsiri ma bari ma nan ma akwai wata matsala wajen fassara zaka ji wani ya ce zarra tunda alqur'ani ya faɗi misqala zarra inna allaha la yadhlimu misqala dharra Allah baya zalunta ko da gurgurdon azzarra sai ake menene azzarra wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce tururuwa ake nufi wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a ana nufin zarra shine a lokacin da aka bude window akwai wasu ƙananan abubuwa da kake gani tsakankanin wato kafafe na rana waɗanda suke shigowa ta window akwai wasu abubuwa ƙanana to su ake kira zarra waɗansu suka ce zarra shine abin da ba a gani da ido sai an sa wannan abin da suke kira microsoft shine zarra ma'ana karami ido ma baya gani shi Sheikh Ibn Uthaymeen da yazo sai ya ce wanda ya fassara zarra da cewa wannan abin wanda ake gani da microsoft kuskure ne dalili kuma saboda a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babu wannan abin idan ko fassara shi da shi ka fassara shi da abin da sahabbai ba su sani ba kenan ko ka fassara shi da tururuwa ko ka fassara shi da mi da wannan karamin abin wanda ake gani ta wato kusuwar window to amma sai wadansu malamai suka ce a'a idan ana nufin zatin shi to haka ne amma yana nufin karamin abu to babu matsala karamin abu wanda ido baya gani sai ta fuskar rana ko ko sai an samu microsoft duka da yana ɗauka in karami ake nufi to nan da yawa daga cikin fassarar da muke yi ma alqur'ani sai mu ce zarra shine abu mafi karamci ko ba ka muke cewa ba sai mu ce shi kwayar zarra ita ce abu mafi karamci ko ba ka ake cewa ba to wannan fassara kuskure ce zarra ba ita ce mafi karamci ba wani zai iya cewa to ga sabon magana ce ba taba jin ta ba haka ne ko ba haka ba to dalili kuma ta saba ma alqur'ani Allah ya ce wa ma takunu fi sha'ni wa ma tatlu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama'i tatmin wala asgharu min dhalik wala akbaru illa fi kitabin mubin kaga wala asgharu ko da mafi karamta daga zarra ashe akwai abin da yafi zarra zama karami wannan tafsiri akwai kuskure cikin shi cikin tafsiri zan ka ci gaba da baku misalai sai ka ji an ce maka ai ka- wanda ya kuwa kuɗi duniya wane ne shi aka ce duniya ba a taɓa mai kuɗi da karuna ba ko a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا أقوي وند يا فك آلون تار دوكي قرآني لي يفت ولا أقا سيدا من تتكين خسر القرآن كسكري تكين خسر حديثي كسكري أه to dole yan adam muke amma ba mu yarda da muna yin kuskuren ba shine ya jawo mu da wannan matsala abin da ya jawo mu da cikin wannan misalai ne bayar Luqman ya ce wa ɗansa in taku mithqala habatin min khardalin ko in taku mithqalu habatin min khardalin fatakun fi sahra abin nan kayi shi ne a cikin dutse aw fi samawati ko a cikin sammai aw fil ard ko a cikin ƙasa sai ya ce wa ɗanai ya biha Allah Allah zai zo da ita ranar tashin alkiyama mi lukman yake so ya koya ma ɗansa bai ce mai ba idan ka yi ina nan zan baka kashi yanzu munan abin da kake cewa waye kaza gidanka to duk wanda ya sake yin kaza ina cikin gidanka sai na yi maganin shi to in babu ka nake ba a aikata kenan shi yasa sai tsoronmu ga iyayenmu da mazaje sai ya koma nasu ne ba na Allah ba idan mai gida yana nan za a yi sallah cikin lokaci ko ba haka ba da an jima ka taho an ji kukan mashin ko moto wanda kake hawa sai a ce ga baban nan sai a dauki buta tun da Allah ya kira sallah da ya zo da ma kile ne yamma ce ya dauka sai a ce kudi ba ya tahi sai a aje buta saboda mi saboda ya ce in yana ga gida mutum bai yi sallah ba za su haɗu kenan in baya nan shi kenan ban sani ba ko kun fahimta dole sai ka mai da tarbiyyarka ga mutum ka mai da ta ga Allah ka ce mai Allah ya sani ko ina nan ko ba na nan ko na mutu ko ina da rai shi yasa za ku ga mace idan mijin tana nan za ta kula da addini ko ƴaƴa idan baban su yana nan za su kula da addini saboda mi saboda ya ce in yana nan in yayi balaguro shikenan gidan da aka karatun Qur'ani sai shi koma wani kasan gidan orchestra yanzu kowa abin da gida ma zai aikata kuskure ne babba ka ta'allakantar da tarbiyya da kasancewarka ka nuna musu wallahi ko ba na nan Allah yana nan ɗalibai ka nuna musu cewa ku ji tsoron Allah ku yi karatu ba sai in mallan ya taho da kula da ba amma an cin kai mallan ai kuwa a daga murya in mallan ya wuce to kenan mallan ake ma karatu ba ma wai shi Allah ana ganin kamar ma kenan babu shi nan koko kan aba sai koce da safiya bace ana ba da tarihin wani malami wannan malami ya karantar da ɗalibai to cikin ɗaliban shi guda biyu yana son ya jaraba su sai ya ba kowane zakara ya ce kai ka je ka yanke min wannan zakara inda kowa bai gani kai ka je ka yanke min zakara inda kowa bai gani guda ya je da zakara minti goma ya yanke ci zakara kawo mallam guda ya yi yawo ya yi yawo ya yi yawo ya yi ni daya ya dawo ce wa mallam shi ha ya kasa samu inda zai labe a cikar da ce ka labe inda kowa bai ganin ka ya ce to mallam duk inda ni je Allah subhanahu wa ta'ala yana gani ya ce to ka gane karatu amma shi wancan ya ce to kawai minti biyar ya labe Eh? kuna fahimta da kyau don haka daga yanzu in za ka nuna ma mutum tarbiyya abu biyu za ka yi mishi ka nuna mai Allah ya san abin da yake aikatawa kuma ka nuna mishi illar wannan abin don Allah ne yake nuna muna abu kaza bai da kyau saboda kaza wala taqrabu zina talatamin innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kan ku kusanci da nazon zina abu ne mummuna ashe nuna ma mutum abu bai da kyau shine adda muhimmanci ba wai ka nuna mai in ina nan ba a yi ba wannan kuskure kuma illa man rahimallah ba kowa yake tsira daga cikin shi ba yan uwa wannan gaba kada ta ja mu kwarai na dan bada misali ne saboda abubuwan suna da yawa daga ciki kuskuren da muke yi wajen tarbiyya an gane ko shine cewa mutane suna son su su zanna banza kuma 'ya'yansu su zanna gaji kai ka ce yanzu kannanka ko da 'ya'yanka ka su yi misali da kai kaga mutum na shan taba pus pus pus pus pus pus in ya ga kane ne na shan taba sai ce kai ba da son iskanci to baka san iskanci kai ka aikata iskanci ko ko menene iskancin shan taba ko to kira kira ka fara sha'irin larabawa ya ce idza kana rabbul baiti bi tabli dariban fa shi matu ahlul baiti kulluhum raqas idan uba ya dauko ganga yana kadawa cikin gida yace duk masu duk yan gida ai sun saka rawa ko ba haka ba idan kai kan nuna abu bai da kyau to kai ne kamata ka shiga gaba shi yasa annabawa da Allah ya turo da suke wa mutane tarbiyya idan suka ce ayi kaza suke shiga gaba in suka ce abu kaza bai da kyau suke shiga gaba wajen gudun wannan abin amma mu yanzu abin da ke jawo mu da matsala musamman malamai masu wa'azi kai malam yanzu ka sha ayoyi ka yi ma mutane tashi kuma abin nan da ka ce da ka sauka kuma sai ka yi yara kana cewa malam samari sun lalace sai hira da yan mata ko kai mallam ya an ka kirga an san kana da budurwa sun kai biyar can kana da guda can kana da guda can kana da guda sai kuma ka rushe aikin ka yana da kyau in kace abu yana da kyau to a ganka gaba yana da kyau in kace abu bai da kyau ya zama to kai ka fi kowa gudunci amma bai dace ba kai kana wa'azi gidan rediyo ko TV ko masallacin juma'a ko a masallaci ko ba a ina ne amma waɗanda suke rayuwa tare da kai ai su sun san ka kana yi ko ba ka yi idan kana aikatawa kenan kana rusa abin da kake faɗa ne domin idan kana da hankali ya kamata a ce maganar ka ta dace da abin da kake aikatawa amma bai dace ba aikinka ya saba mafaɗarka to ka koma kana aiki irin na munafukai domin munafukai su za su zo su ce abu yana da kyau ko ba ka yi ba ba ka nan bane aikin su ya saba mi ya saba mafaɗar su faɗar su kuma ta saba mi ta saba ma aikin su ina fata an fahimci su ce a yi kaza kuma su ba sa yi su yi kaza su ce sun yarda da kaza kuma ƙarya ne ina fatan kuna fahimta to don haka yana daga cikin kuskuren da muke yi sannan daga cikin kuskure na gaba yan uwa wanda muke yi na tarbiyya shine cewa wani shi yana son ya zan nagari amma baya son ƴaƴan shi su zan nagari in ce baya so ba a zuciyar shi ba a aikace yanzu nan za ka ga mutum ya tashi sallar asuba ya buga alwallahi masallaci ya kama zikiri sai sahiya ta waye yana da kyau kwanci zikiri haramun gudu in dai an yi wanda Allah ci kuma yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ya karanta amma ba tashi ta yi sallar asuba bai sani ba iyan shi akwai katta waɗanda ake to sun yi sallah babu ruwa to kai kana nufin yanzu kai ka je ka yi sallah ka rike tarzaha ka yi zikiri ka bar matarka da ƴaƴanka ba su yi sallah ba an ka sai lahira kana nufin Allah ba zai tambaye ka ba zai tambaya shi yasa dole ba wai kai kadai ake son ka zan nagari ba a'a su ma waɗanda suke bayan ka kayi kokari su zan nagari to sai ka iske wani shi take ne shi kai mutum ne na da shago ya kawo yaro in an ka kira sallah sai shi a lallashi shi da masallaci amma mai maimakon shago yaron bai damu ba bai dawo da shi sallah ba sai an ka sai lahira kana ganin ba za a tambaye ka ba kenan nan a kama maka kuɗi kai ka kame lahira shi yaro shi ta jahannama ka ta ci ribar ka damce kuɗi ha kuma shi yaro ya sai jahannama tunda ba digi da ka kawo shi ba ya balaga
duk an mana ta'ya ina muka kula da su da yawan mutane suna zuwa sallah asuba wasu amma babu da wuya ka samu wanda ke tada matar shi da ƴaƴan shi su tashi su zo su yi sallah wallahi Allah zai tambaye ka don haka dole ka yi ka zama nagari sannan kuma dole ka yi ƙoƙari kaga ka tarbiyyar ka ɗauki nauyin da Allah ya ɗora maka a kan ‘ya'yanka ba ma ‘ya'yanka ba yaron da ke ƙarƙashinka a shago waɗanda suke maka aiki lokacin sallah ya yi ka ɗauki ‘yan aiki za su yi maka ginin gida lokacin sallah ya yi sai ka ce a aji a ta yi sallah yau da wuya ka samu wani dan kwangila da wuya ka samu wani mutum ana mishi gini gida ko malami ne lokacin sallah ya ce wasu aiki ku je ku yi sallah Allah zai tambaye ka kai ma kana da hannu ciki su za a tambaye su me yasa ba ku yi sallah ba kai ka an ranar lahira ka zo ka ce ma Allah Allah gina ne ka yi ina kwada ko shi yasa a ban je ni yi sallah ba kai da kanka san wallahi in ka bada wannan amsa kai ka kira ta shanta ba kai kuma kai ka dan ka ce Allah saboda ana mini gini ne cika ai aikin ka kowa ne ne kai to wannan yana daga cikin kurakuran da suke yawan afkuwa mutane su damu da su su je su yi amma ba su damu ba da su yi mi da su ce wani ya je ya yi kuma dole Allah ya tsora musu wannan nauyi wallahi in ka kama wannan hanya to ka ɗauki hanya wadda ba ta da kyau daga cikin kurakuran da muke yi yan uwa a cikin tarbiyya shine cewa tarbiyya ba mu fahimce ta ba milikin da ba mu fahimce ta ba ita tarbiyya ba abu bace wanda ake sama lokaci da yawa mutum yana da yaro karami ya yi shekara biyu uku yana kokarin sai yaro nan bai jin magana ɗanka da za ka shekara ɗari a duniya ɗanka yana da shekara tamanin kana ya kai mishi tarbiyya tarbiyya ba ta kare bane da danka ya kai wani munzalin girma ka ce a shi ke na irin da tura sun ka ce da ya kai disvita ya kai major ba a yi mishi magana wai biya danka idan yana da shekara arba'in kana da shekara sittin za ka kira shi kai mai tarbiyya me da yi akan wannan ko ba haka ba ya kamata mu ba da dalili annabi yaqub Allah yake ba mu labari a cikin suratul baqara التي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون يعقوب متوى تايو مسكسا سيتتروا يا إنسا قدابو مشابه أنت دكا سو أنباواني أي ساباني أما شي النبي يوسف متفق عليه شي النبي كنا تكين سكور تو النبي ني كما ka san dai wanda aka yi ma wahayi za a ce za a yi tarbiyya kai a hankalin ka amma sai annabi yaqub ya tattara sai ce mata amudu da min ba'di idan na musu ba za ku bauta ba saboda shi na son shiga da tarbiyyar da suke akan ta da ya mutu za a ce baba ya mutu a dace gida kuwa shi da hanya sai yanzu babu gaisuwa dama shi ne aka jira shi mutu saboda da yawan mutane yanzu abin da ya sa suka hankuri suna shiga cikin kofa gida wani lokaci uwa ɗaya uba ɗaya wani lokaci uba ɗaya wallahi ran tsoho na kowa jira shi kai tsoho shiga kasashe da tashi hanya yace ma ta abudu da min bani ba ku ba za ku bauta wa bayana qalu na abudu ilahaka suka ce za mu bauta wa ubangijinka abin bautarka Allah subhanahu wataala wa ilaha abaika ubangijin iyayenka Allah akbar Ibrahim wa Isma'il wa Ishaqa ilahun wahida ai abin bauta guda ne wa nahnu lahu muslimun mun mi kauya gare shi to kaga ashe annabi ma ana mishi tarbiyya nan kusa kusa muna garin magariya ko daga magariya daga magariya zuwa kano akwai nisa kilo ɗari biyu da wani abu ko akwai wani malami a garin kano ya zo da wasu ababe waɗanda munana ko ba haka ba sai da aka tara manya-manyan masana aka nuna mishi kuskuren shi aka yi masa tarbiyya duniya ta shaida haka ba sani ba ko mun fahimta tarbiyya ba ta tsayawa cewa dan ɗanka ya girma ka kai inda ba za a yi mishi tarbiyya ba ba haka nan bane ba haka nan bane ana mai ta tarbiyya ko da ya shekara arba'in ko ya shekara sittin sai a kira shi a mai tarbiyya sabanin mu abinda muke tunani da ka shekara uku hudu yaron kai da ba ka wahala sai ka ce yaron da ya bada wahala ko in bashi ba ya kama kuma shi ake nauyi da Allah ya dora ba sai inda ka kasa in shekara dubu da ai kana raye haka za a tafiya Allah na ya dora ma dole sai ka yi amma kawai yaro shekara goma shekara goma mika yi annabi nuhu shekara ɗari tara da hamsin ya shirya mutane da tarbiyya Allah ce wala kad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama shekara 950 yayin shina musu tarbiyya to kai shekara nawa kai kawai shekara uku suka ce kaga ji kaga ji kuma yanzu ya'ya bayan wannan gari ka wani zaka haihuwa to kai da ka gaji da guda kakara da ayyin wani ya zo balle in ka kara wani balle in ka kara wani ashe kai baka tantance ka zama to uba ba yan uwa mata tana yi mamijin ta tarbiyya matar fir'auna musulma ce ko kafira musulma ce nafsi na alkur'ani musulmi na yi makafiri tarbiyya ko bai iya ba yana iya ba mu nan yanzu duk mu da Allah ya dora ma nauyin kafiran duniya gaba ɗaya mu jawo zuwa ga addinin musulunci to amma lokacin da tarbiyya ta tashi daga ƙasa zuwa ga sama ya bambanta lokacin da ta taso daga sama zuwa ƙasa da yawa daga cikin ɗalibai da kuma abin nan mata ita ke ƙarƙashin miji ba za ta iya tilasta miji ba amma akwai hanyoyin da za ta bi ta nuna mishi abin nan bai dace ba cikin uslubi da ladabi wanda shine da dama daga cikin ɗalibai suka rasa a yau annabi ibrahima da ya tashi gaba bashi na shirka ya ce ya abati lima ta abudu ma la yasma wa la yusiru wa la yughni anka shay'a ya kai baba dan bi kake bauta ma abinda kaga sai ce ya abati ya kai baba na sai da ya bashi matsayin shi mu kuma yanzu baka ba tsoho matsayin shi kuma kana son ka ce abin ga a'a ko da zaka kwatanta mai ka bari ku banta da kai sai shi ba ma sai ka nuna kai ka san wani abu ba to amma yanzu da karatunmu na makaranta da karatunmu na boko abinda ake nuna maka in babanka bai iya hudan abu da faransai ba kai dariya da zaran babanka ya ce an ka ka koshiya ya ce kuyya sai ka ce kai baba ma shi ko sunan wai koshiya bai iya hudu a faransai ba wai kuyyar ka ce bai iya ce kuyya suna nan suna dariya iyayen su kaf duk wanda baban shi hudu abu ba daidai ba ko takardar haihuwa ko da abu sai ka ji ake ce dariya wai wato ga wani abu na wani wani mutum na wanda bai iya faransanci ba to ai yin faransai ba sharadi na shiga aljanna ba sannan mai umarnin faransan da kake kai da baka ilimin kanka abinci ba katon kaddara cikin gida kullum sai dai a baka mi umarnin faransan ka haka ɗaliban ilimi idan wani babba ya yi kuskure ba zuwa za a yi gidan rediyo ba kai tsaye a haushi akwai abin da ake cewa ladabi ka nuna mutum kuskuren shi kuma ba dole bane sai an yi fitina in ka jiman makka ba ta iya karatun fatiha ba idan mutum bai iya karatun fatiha ba akwai sallah babu don fatiha mine ne rukuni ce to ba ka cewa mamma bai iya karatun sallah ba ce mamma na ga an buɗe makaranta ta tsohi wuri kaza ya kamata a ce kun tafi wannan wani uslubi ne dan in kana jin kumiyar in kana jin kumiyar yau ka gaya mata gaskiya kiyama in ta taho gaban Allah an kace ba ta iya sallah ba ka isa ka hidda ta baka isa ba wallahi kowa shi shirya aramomi a koma gida ba wai ka karantar da ƴaƴan unguwa ba ka binciki gidanku ka binciki gidanku yan ayyar fatiha da kyau yan uwa lokaci yana tafiya matsala ta karshe wanda zan kawo don maudu'in yana da tsawo kwarai eh matsala ta karshe shine cewa galibinmu muna kula muna kula da tarbiyya ta jiki ba mu kula da tarbiyya ta ruhi ta tsarkake rai dan adam da Allah halicce shi yana da rai yana da gangar jiki ko ba haka ba to da yawan ɗalibai sun damu da gangar ko da yawan mutane gangar jiki ce ta dame su yanzu sallah babba ta wuce ko abinda mutum yake gani abin kumya gare shi shi ne a ce bai samu rago ba ko musu ko sata zai yi ko rance zai yi sai ya samu saboda shi ma ɗaya ne su samu dama su ci Allah shi karɓa ka Allah shi karɓa wannan wani sha'ani ne da wani ka da muka sai mai ƴaƴanka gezna ko ka sayo musu cadda mai tsada shi ne abin da ya dame ka matar ka ga ta sa sutur da tafi ko ta wuce mata tsada a garin nan shi ne abin da ya dame ka kaga gidanka a ce shi daga cikin manya-manyan gidaje an ka AC an sa shi ne abin da ka damu da shi amma ɗanka tare da duk abin da ka tara masa na duniya da ya fito bakin kofar gida yana iya zafin kowa saboda bi saboda ka damu ka gina gangan cikin shi ka damu ɗanka ka biya mai lakwal ta jika ɗari biyar saboda zai san shi amma makaranta an ka ce goma na laraba sai a ce kai mallan mallan kullu a ce goma na laraba kullu a ce nan na ho hanya aljanna take ɗanka ana neman mishi aljanna ne kuma ya mutunta ka saboda lakol har a zo doktora da profesora babu zancen Allah da iyaye da a girmama iyaye da daga ba nan na za a ce ma yaro shi koyi karanta alkur'ani ya san darajar baban shi da mamman shi a koya mai yadda kana cikin kabari zai yi maka addu'a rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab wancan kuma sai a koya mai a ce da ka zan 18 yanzu ba sai 18 ba ONJ ONJ suna nan duk wanda baban shi ya bashi kashi ya zo ya faɗa muna ban faɗin wani gari nan cikin Nijar ‘yan kare haƙƙin ɗan adam suka zo shike nan sabakun sun suna ɗaukar mutanen mu waɗanda aka yi masu alayar wani irin mai ɗan irin ɗan tubarau kuke cewa ko madubi ko gilas ko vert ya zo da gilas ɗin shi to euh, nous sommes les agents de trois de l'an mu ne masu kare haƙƙin ɗan adam duk wanda baban shi ya bashi kashi ya gaya muna mu je a yi shari'a ɗaure baban shi sai mm ko sai m biyu aji na biyar a primary school shikenan suka yi bayanan su suka kare yanzu sun daga za su tafi sai wani yaro ce ina da tambaya sai suka dawo suka yi tsaye dada mai dan tubaro dan ka gyara muka ce wiwi yace ko yace idan babana ya bani kashi sai ni zo ni gaya muku sai an ka kai shi an ka daure shi to gobe da safe uban wa zai bada kuɗin kai Babu. Babban musiba iyanka ba su da tarbiyya shine babban musiba. Kuma shine abin da bamu damu da shi ba. Iyanka sun iya karanta Qur'ani bai dame ka ba, amma in ɗanka iya Faransai, yau da yawan uwaye idan ‘ya'yansu ba su je lakwal ba ana iya raba gari a raba alaƙa shi ɗauko sanda ce birnin gidana amma don ɗan shi bai taimaka da ba sai ce kai to ba dai ka inda sallah ba kai zaun ina da shi bi shi kai karatu ba dai ka samu daga satuwa saboda bi saboda ya damu da shi gina jiki lakwal riga gida ac fakcirta ruwa fakcirta wuta wanda duk jikin shi ne kake ginawa amma ruhin ɗanka ya zamanto hafizin alƙur'ani ya san fassara alƙur'ani ya haddace hadisai ya san fassara su ya san shari'ar musulunci ya san tarbi girmama na gaba bai dame ka ba waye asara sha'ir ya ce ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatihi أتطلب الربح فيما فيه خسران عليك نفسك حذب عن فضائلها فإنك بالنفس لا بالجسم إنسان yace ya khadimal jism ya kai mai majiki hidima abin da ya dame ka kai ma jikinka hidima ka ci ka koshi ka yi bil bil bil ka to kana kallon jikinka cikin mutane gayu masu ɗaukar ƙarhi a ɗauko tiyan wake a dafa ana ɗaukar ƙarhi da mutsa su hito ha ana tafiya ana ka abin nan in ma ya hadu da baban shi mashin ɗaya gani ya kamata ya dan tukuzin shi gani kan hali
Duk amana.
khadimar jismu kenan wanda ka son yi ma jikin shi hidima jikin da za a kawo cikin ƙasa ta canye shi kullum abin da dame ka jikinka ya ce kanta shi kali khidmatihi so nawa ka yi bakin ciki ka yi wahala saboda neman ma jikinka hutu yau duk abin da ya samu mutane suke samun takaici da bakin ciki in sun rasa wani abu ne na duniya rigimar duniya in ka ji dan kana rigima tsakanin wani da wani gaba tsakanin wani da wani in ka bincika kashi 99 ka turban disney prosan ba dan saboda addini bane sai don duniya wani shi asanadiyar ban samu kaza ba wani shi asanadiyar ban sami kaza ba wani shi abban sanadiyar ban sami kaza ba kam ka shi kale khidmatihi warin ɗanka sai shi walakantar da kai saboda duniya warin jikan ka sai ya walakantar da kai saboda duniya kam ta suka da khidmatihi yace a tatlubu ribha fi ma fihi khusran kana neman riba abinda babu riba sai asara jikinka da kake yi ma hidima dole sai ya shiga cikin ƙasa duk wanda kai yi gudun wahala duniya kada kake wallahi sai ka wahala Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi kabad an halicci dan adam sai ya wahala wallahi duk mutumin da abin su zuru kasa sai ya wahala kaga sai kayi rashin lafiya sai kayi bakin ciki ko mamakka ta mutu ko babanka ko wani abokinka ko da yake gayun yanzu dan baban shi ya mutu babu matsala mamar shi ta mutu babu matsala amma in sheri din shi ta mutu to akwai matsala a ta wallahi sai ka wahala wata rana cikin kashe kaɗa ko da kaka hitowa kayi ka wahala 'yan siyasa in kamfani ta kama duwatsu suka hawa su shiga duki su shiga cikin ƙauyuka suna zuwa ana shahewa excellence sai an wahala kuma duk abin da za ka yi duniya wallahi sai ka shi da ka zo ka kwanta awa goma sai ka shiga ce wai bai na yana ciwo a kama mantalar tafi kowace mantala duniya kyau in ka kwanta awa ashirin sama ta wallahi ka rasa kado da ka hau jirgin sama awa ashirin sai ka ji ka ce ka gashi da ka hau mota awa goma sai ka ce ka gashi a kawo ma kaza naman kaza in shi kake so kaza guda ɗari da ka ci uku ka ce ya isa na gashi mace kana ce a ka mini ai masoyiya ta ta sheri ana ta whatsapp da an kama ita wata ɗai an ka goga an ka ji juna suka ja ce kai ya riga gaba inda dai ana ɗaukar kwanci ba za ɗauki kwanci babu abin da za ka yi duniya wallahi sai ka gaji kuma sai ka wahala ƙarya ka kai duniya ka zo ka ce baka wahala Allah ce sai an wahala sai ce alaika nafsaka ka kamma kanka hazzib an fadailiha ka tace marayuwarka ɗabi'o'i na gari a san ka da mutum na gari mutum mai ɗabi'a ta gari fa innaka sha'ir yace kai bin nafsi da rayuwarka la bil jismi insanu ba da jikinka ne kake dan adam ba jiki ba wani abu ne yana taimaka ma rayuwa ne ta tsarkaka idan rayuwar ba ta da tsarki an yi aikin banza qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha dan uwa zan liƙe da wasu baitutuka na ƙarshe don kuna gaya muku karatun irin wannan kuskuren ba za mu iya yanzu nan gudanar muka kawo wallahi idan muka kawo mu jima sai muka yi safe mu bukari fa akwai wani sha'ir mai hikima yake cewa idal mar'u lam yudnis min al-lu'mi irdahu fa kullu rida'in yartadihi jamilu wa in huwa lam yahmil 'ala an-nafsi dhaymaha falaysa ila husni as-sana'i sabil yace idal mar'u idan dan adam lam yudnis min al-lu'mi irdahu bai bata mutuncin shi ba da abin da za a zarge shi baka taba kayan mutane ba baka zagi mutane ba baka ci mutuncin mutane ba mutuncin kai zaman to fariƙal ya ce to fa kullu rida'in yartadihi jamil duk sutura da ka samu da sai ta ma kyau ba dai ba dai ba azzalumi kace ba to wallahi in kana so ka je ka sayo tufafin ka masu arha ko na koshu ko da ba koshu ba wallahi ko complain shi ka kake sawa in dai kana tabi'u na gari wallahi suna ma kyau wa in huwa lam yahmil 'ala an-nafsi dhaymaha yace idan bai hana ba rayuwa zalunci ba ad-daymu shine ad-zulmu tadadun da ya'un da mimu wa in huwa lam yahmil ala an-nafs dhaymaha in baka hana marka rayuwar ka zalunci ba da sabon Allah fa laysa ila husni salati sabil babu yadda za a yi ka samu kyakkyawan wato ambato ga mutane sai ku ga dan fowon naye mutum ya biyo cikin mota ta miliyan 100 ya sako sutura da gaznar da turare da ya biyo ana kallon sai ne kai ba ku san shi ba ai katon barawo ne daga nan da suturar da motar da duk abin da ya mallaka ba su da kima to ɗan uwa na san dai karatu ya fara jan mu amma dai mun ɗan samu abin da muka samu wannan akhta suna da yawa na ɗan ciro ne daga cikin su saboda mu fahimci kanmu da kawunan mu kuma wannan ban da kowa ba kuma ga magana ta ƙarshe wallahi babu wanda an ka bani labarin shi a cikin garin nan almajiri nake da zo na yi karatu kawai ya ce a mallan ya taɓo laifi na yalla zuwa an kai an kace mai nayi kaza wallahi ba gonde ba da labari wallahi karatu ne ya zo da ba da misalai kan mu tashi wurin ka ce wani ne ya zo ya ba da labari wallahi ba gonde ba da labari yau na shigo zuwa kusan sallar la'asar abin nan daga maraɗi muka taso maraɗi muka kwana na zo kuma da tsaraba ta karatu ga kaina ga gare mu da mu da ku duka gaba ɗaya babu wanda an ka faɗa min wani laifin sha'ani amma ɗan adam duk inda ke ɗan adam da haka mu fahimci wannan ne kan wani shirke wani cikin zuciya abinda muka faɗa da mun daidai Allah shi ba mu gada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana sai wani lokaci in Allah ya kaddara saduwan mu insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ عبد الملك الله يبارك فيك